mun ji asar na farko ko yace sami'tu abi rahimahullahu yaqulu adhunnu annahu istutiba fi hadhihi al-aya subhanaka rabbil izzati amma yasifun qala abu hanifa hadha makhluq yace ina tsammanin an tsaida abu hanifa ya tuba ne saboda wannan aya ta cikin safat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sai yace wannan halitta ce wanda ko wanda ya ce harafi ɗaya na alkur'ani makhluk ne jahamanci ne kuma mun ji mai jahamanci ko daga ce a to abuwa ni ba nan fa sai ko ka tuba ko hukunci ya hau kanka fa qalu lahu hadha kufrun wato wannan kafirci ne fastatabuhu suka neme shi da ya tuba to an yi sabani kan ya tuba ma ko bai tuba ba an fahimta ko قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل مؤمل, مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة مرتين نعم مؤمل من جيتي وين درون قال حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثنا سفيان قال استتاب أصحاب أبي حنيفة أبا حنيفة مرتين ɗaliban shi suka tsare shi malan katuba har sau biyu abubakar ibn khallad albahili shine muhammad ibn khallad ibn kathir albahili abubakar thiqa min al'ashira min rijal muslim abu dawud nasai ibn majah قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين من الكفر والقول بخلق, بخلق القرآن kufur amma mun ji cewa an yi riwaya cewa shine farkon wanda yace alqur'anu laysa bi makhluq ko har ma muka ce muna fatan ya zama shine ya tabbata daga gare shi muna fatan a ce ya mutu yana mai tuba daga waccan maganar muna fatan a ce bai ma faɗe ta ba an fahimci wannan ko Ubaidullah ibn Mu'adh ibn Mu'adh al-Anbari Abu Amr al-Basri thiqatun hafiz ibn thiqa kuma rijali al-shaykhain قال حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الفريابي قال سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من من كلام الزندقة من كلام الزنادقة مرارا بغنغنن زنادقة سود يوا أنا سيد شي يتوب أنغانون قال حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثنا سلمة بن شبيب منكرنتا قال حدثنا هارون بن سفيان رضي الله عنه قال حدثني أسود بن عامر قال حدثنا جعفر بن زياد الأحمر عن سفيان أنه قال استتيب أبو حنيفة مرتين هارون بن سفيان ɗayan biyu ne kuma dukkansu gidan ɗaya suke ɗayan biyu a gidan ɗaya dukkansu majihulai ne kuma duk sunansu ɗaya harun ibn sufyan al-mustamli harun ibn sufyan al-mustamli sai dai wancan yana da lakabi ana ana mai lakabi da wato ainihin mukhila ko makhula wanda yake majhulul hal na biyun kuma an fi sanin shi da addik harun ibn sufyan al-mustamli dik saboda muryar shi murya gari ai dama mustamli shine ke san kira gurin darasi sai akwai mujalis din da dalibai da yawa ake zuwa kuma ba mikro malami na karanta na baya ba sa ji haka in ya karanta sai a samu wani mai murya sai ya dinga maimaita abin da ya faɗa to stamli wani lokaci yana rikita ma wasu masu saurare na kusa sanan na biyun wani lokaci sanda zai jiyo ɗaya kalmar daga malar rabunta zai jiyo haka nan dai zai jefa musu to shi majrulul hal نعم قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثني ابن سميع الأشجعي يحدث عن سفيان الثوري قال استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين قال حدثني أبو بكر بن عون قال حدثنا معاذ قال حدثنا سفيان وذكر أبا حنيفة قال استتيب أصحابه من الكفر مرتين كان استتيب أصحابه تنكم استتاب أصحابه aba hanifa su da kansu sun tsaye da shi su ma an tsaye da su ikon Allah abubakar ibn abi aun abu ja'far al-nasawi kenan da yake fiqa ne أمنتجي قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الحسن بن موسى النسائي قال سمعت عبدة بن عبد الله يحدث عن شعيب عن شعيب بن حرب قال قال لي سفيان الثوري اذهب إلى ذلك يعني أبا حنيفة فاسأله عن عدة أم عن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها فأتيته فسألته فقال ليس عليها عدة قال فرجعت إلى سفيان فأخبرته فقال هذه فتيا يهودي amma alhassan bin musa nasa'i majhul an tambayi abu hanifa thauri ya tura shu'aib bin harb ce je ka tambayi abu hanifa ummul walad me iddata idan mijinta ya idan mai gidanta ya mutu ummul walad macen da take baiwa mai gidanta ya sadaka da ita musu yanzu ita tana da wani mataki fuwaikal abida wa dunal hurra har sai ya mutu tukunna ko to yanzu idan mai gidanta ya mutu ya za ta yi takaba sai abu hanifa ya ce a ba wani takaba idda kawai shi kenan ya ce na dagurin sufiya na ba shi labari sai ya ce to wannan fatawa dai ta yahudawa ce ba shi ne ba yahudan ba قال حدثني أبي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثني عباد بن كثير قال قال لي عمرو بن عبيد سل أبا حنيفة عن رجل قال أنا أعلم أن الكعبة حق وأنها بيت الله عز وجل ولكن لا أدري أهي التي بمكة أو التي بخراسان أمؤمن هو قال مؤمن قال فقال لي سله عن رجل قال أنا أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول ولكن لا أدري أهو الذي كان بالمدينة أم محمد آخر أمؤمن هو قال مؤمن kaga murji'ancin babba ne to sai dai akwai rauni isnad abbad bin kathir al-basri kenan matrukul hadith na daga mu'ammal ibn isma'il shima majhulul hal ko yace amr bin ubayd ya ce mun ka je gurin abu hanifa ka tambaye shi cewa wato mutum ne ya ce na san cewa ka'aba ɗakin allah ne gaskiya ce amma ban sani ba ka'aba ita ce a makka wadda ake maɗawafi ko ko wani ɗaki ne a kurasana wannan mutumin da ya faɗa haka mumini ne ya ce a mumini to ba wannan ba mutum ne ya ce na yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah amma ban sani ba shine annabin nan da ke madina ko wani muhammadin ne daban wanda ya faɗa ka mumini ne sai ce a mumini ce mumini sai dai a sinadin yana da rauni kamar yadda muka ji قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي أنه قال سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد أن الكعبة حق ولكن لا أدري هل هي هذه أم لا فقال مؤمن حقا وسأله عن رجل قال أشهد أن محمد بن عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره, بالم قبره بالمدينة أم لا فقال مؤمن حقا قال الحميدي من قال هذا فقد كفر قال الحميدي وكان سفيان بن عيينة يحدث عن حمزة بن الحارث نعم حمزة بن الحارث بن عمير بن خزيمة إمام الأئمة يا قريتاش ce kazzab haka hadisin shi ba hujja a ciki haka dai wannan mas'alar bata tabbata daga Abu Hanifa قال حدثني هارون قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن الثوري رحمه الله بنحو حديث حمزة قال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن الثوري أنه ذكر عنده أبو حنيفة وهو في الحجر فقال غير ثقة ولا مأمون ولا مأمون حتى جاوز الطواف أن تنبياء الثوري أنا ديدي وتعينهم ديدي الحجر hujaratu Ismail jikin ɗakin Ka'aba daidai makamu Ibrahim aka ce mushi ya Abu Hanifa sai ce ba fiqa bane ba amintacce bane a cikin riwaya yayi ta maimaitawa har sai da ya gama dawafin shi Hasan bi majmu'i turuqi to da akwai mu'ammal an قال حدثني محمد بن عمرو بن عباس الباهلي قال حدثنا الأسمعي قال قال سفيان الثوري ما ولد مولود بالكوفة أو في هذه الأمة أضر عليهم من أبي حنيفة قال وزعم سفيان الثوري أن أبا حنيفة استتيب مرتين wanda ya gabata ko ire-iren shi muhammad bin amr bin abbas al-bahili abubakar kenan ya rasu 249 walam ara fihi jarhan wala ta'dila haluhu mastur mastura قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال ربما رأيت سفيان الثوري مغطر مغطى الرأس يأتي مجلس أبي حنيفة فيجلس فيه قال سلمة فذكرت ذلك للفريابي فقال سمعت سفيان يقول ما سألت أبا حنيفة قط عن شيء ولكن كان يلقاني فيسألني الثوري يكن زوجر مجلس أبو حنيفة أما رفع فسكشي يكي باسو ما أغانيش shi mai riwaya a alhimmani ya ce sai ya tambayi muhammad bin ja'afar alfiryabi sai ya ce mushi ya ji abu hanifa ya ji sufiyan yana cewa ban taba tambayan abu hanifa ba kan wani abu daidai shi ya tambaye ni tunda ka san su akran akran ne tsakaninsu sun yi karatu gurin wasu malamai a tare salamatu bin shabib almisma'i kenan النيسابوري صدوق يخطئ رمي بالإرجاء رمي بالإرجاء نعم أبا المسمعي ثقاني من كبار الحادية عشر قال ما لم ينشي الحماني نكيسو شيني صدوق يخطئ رمي بالإرجاء أيضا قال أبو عبد الرحمن عبد عبد الحميد الحماني أبو يحيى مرجئ شديد الإرجاء داع وكان الشيخ يذمه لا شنمه alhimmani mutum ne murji'i da tsananin irja'i ya ce wa kana shaihu ya zummu mani shaikh abu imam ahmad yana zargin shi na aibanta shi قال حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثني أسود بن سالم عن رجل سمي قال سمعت سفيان الثوري يقول وذكر له حديث عن أبي حنيفة فقال سفيان غير ثقة ولا مأمون استتيب مرتين قال حدثني أبو الفضل قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا نعيم بن يحيى السعيدي قال سمعت سفيان الثوري يقول ما وضع أحد في الإسلام ما وضع أبو حنيفة إلا أن يكون أبو الخطايا ya shimfiɗa abubuwa da yawa a musulunci sai dai amma duk matsaloli ne ya shimfiɗa baban matsaloli ko kuma abul khataya wato yana nufin wani mutum daban shine kadai ya fi abu hanifa shimfiɗa abubuwa qala haddathani haka ne ne illa an yakuna abul khataya sai dai abinda abul khataya yayi shine aka ce yafi na ainihin wato abu hanifa amma shi ma isnadin shi yana da rauni domin nu'aym bin yahya as-sa'idi wanda yake lam yuwathiquhu mu'tabar qala haddathani harun bin sufyan qala haddathani azra azratul khurasani qala haddathana al-fadl bin musa as-sinani qala sami'tu sufyan ath-thawri yaqulu daraba Allahu 'azza wa jalla 'ala qabri abi hanifa taqam min an-nari la hawla wa la quwwata azara al-khurasani shi ma majhul أثر بيتبتبون قال حدثني أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا أبو جعفر الحراني قال سمعت عيسى بن يونس يقول ربما أخذ أبو حنيفة بيدي ونحن في مسجد الكوفة فيبر ويلطف فأقعد فربما حسب مجلسه فتغافل فربما دخل سفيان فيقول يا أبا عمرو حدثنا أبو ذاك الصبي قال فنف فنفترق فيلقاني سفيان فيقول تجلس إليه فأقول له يأخذ بيدي فيجلسني فيبرني فما أصنع به قال فيسكت آه. wannan wato ainihin athar تفرد به المصنف تفرد به المصنف أبو جعفر الحراني شيني أبو عبد الله بن محمد بن علي النفيلي تشيما ثقاني حافظ عيسى بن يونس يتي ربما أخذ أبو حنيفة بيدي لوكتي أبو حنيفة كي كام هنونا سنة مسلاة كوفة فيب... أين يتي فيبر sai ainihin wato ya yi kyauta ya yi sadaka ya kaza wa yalɗufu tausasa mun ya sauƙaƙa wato kamar dai yana ɗan tarere shi haka sosai fa aqudu sai in zauna fa rubbama husiba majlisu wani lokaci akan jefo tsakuwa cikin majalisin shi akwai wanda sun zo wucewa sai sun yo jifa cikin majalisin Abu Hanifa ba ta gafala sai kamar bai gani ba to lokaci Sufyan yakan shigo sai ya ce min ya Aba Amr shi Isa ibn Yunus haddathana Abu Dhaka Sabi wato baban wannan yaron ya ba mu ilimi fa naftariqu fa yalqani Sufyan in muka rabu sai Sufyan ya haɗu da ni fa yaqulu tajlisu ilai kai kake zama gurin Abu Hanifa fa aqulu lahu ya akhudhu bi yadi fa yujlisuni kama hannuna yake ya tsaunar da mu fa yaburruni fa fa yabarruni ya mun kyauta ya kyautata mini fa ma asna'u bihi to ya zan yi da shi tunda yana yaro karami kuma sai mai alawa zai zauna misali qala fa yaskut amma cikin alkhairan Abu Hanifa akwai kyauta akwai kyauta dan wata rana abu yusuf alkabi wanda zahabi ya kawo cikin siyar abu hanifa ya ga baya zuwa karatu ya bincika aka ce mai ai gurin neman kuɗi ake tura shi tun da shi ma maraya ne da aka yi sa aka yi lissafi abinda zai ishe su yan gidan da aka yi musu albashi ya ninka har abu yusuf ya zama abin da ya zama abu hanifa shi ke biya tun da ɗan kasuwa ne babba an gane ku yawo قال حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري أنه قال كان أبو حنيفة نبطيا استنبط الأمور برأيه أبو حنيفة تنزا قلزا قلن سلن كرم النبطي آه متانا عراق يا أنفاني دشي نشي asali wasu mutane ne masu yawan cikin dai ahlul kalam daga sai ce na butini ana yana kwakula-kwakulan abubuwa abubuwan da ba a yi magana a kansu ba to yana tattauna su قال حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين وقال حدثني الفريابي قال سمعت سفيان يقول ما سألت أبا حنيفة عن شيء قط ولا, ولا قد سألني وما سألته قال حدثني حسن بن صباح البزار قال حدثنا مؤمل قال سمعت سفيان الثوري يقول كان أبو حنيفة غير ثقة ولا مأمون استتيب مرتين قال حدثني محمد بن خلف الكرخي قال حدثنا محمد بن حميد عن جرير عن ثعلبة عن سفيان أنه قال ما ولد في الإسلام ولد أشأم من أبي حنيفة محمد بن حميد آه شيء ضعيف يعني الرازي كينا كان ابن معين حسن الرأي فيه قال حدثني سفيان بن وكيع قال سمعت أبي يقول إذا ذكر أبو حنيفة في مجلس سفيان كان يقول نعوذ بالله من شر النبط النبطي إذا استعرب من شر النبطي إذا استعرب dai bai tabbata ba saboda Sufyan bin Waki' da'ifun jiddan matrukun bal wa qad kudhiba umiya bil kadhib ista'araba da ba balarabe bane cikin mawali ne yake zama balarabe daga قال حدثني هارون بن سفيان قال سمعت أبا عاصم قال نعيت أبا حنيفة إلى سفيان فما زادني على أن قال الحمد لله الذي عافاني من كثير مما ابتلى به كثيرا من الناس قال فعجبت منه تناتم بي نعيت أبا حنيفة إلى سفيان يسمو سفيان الثوري نكيم إلى بار متور أبو حنيفة domin abu hanifa ya riga sufiyan ko da shekara goma sha ɗaya abu hanifa ɗari da hamsin sufiyan ɗari da sittin da ɗaya fama za da ni ala an kala bai ce komi ba kalan inna lillahi wa inna bai ce ba kawai cewa alhamdulillahi ladhi afani mimma min kathirin min mabtala bihi kathiran minan nas na gode ma Allah da ya amintar da ni daga abubuwa da yawa wanda da yawan mutane sun shiga jarabawa cikinsu su qala fa'ajibtu minhu sai abu asim yace nayi mamakin abinda sufyan ya fada قال حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثني نسير نسير ابو هاشم اخو ما زندر سمعت المبارك بن سعيد قال سمعت اخي سفيان بن سعيد يقول ما مبن مبن يحطب بسيفه أقطع لعرى الإسلام من هذا برأيه يعني أبا حنيفة جوا سفيان الثوري yana cewa mabnun ya hatibu bi saifihi ba yaron da yake ɗibo karmami da takobin shi ba ana ciyawa da lauje shi ya ɗauko zabgegen takobi kawai ya ta kai sara ko ina aqta'a li'ural islam ba wannan ne yafi yanke igiyoyin musulunci ba min hadha bi ra'ayi irin yanda wannan yake yankewa da ra'ayinsa yani abu hanifa idan athar da'ifin nusair abu hashim wato majhul قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو نعيم قال كنا مع سفيان جلوسا في المسجد الحرام فأقبل أبو حنيفة يريده فلما رآه سفيان قال قوموا بنا لا يعد لا لا يعدنا هذا بجربه فقمنا وقام سفيان وكنا مرة أخرى جلوسا مع سفيان في المسجد الحرام فجاءه أبو حنيفة فجلس فلم نشعر به فلما رآه سفيان استدار فجعل ظهره إليه جويا ميبا makamancin shi ya gabata amma cewa yana irru amma nan sai ya ce a yu'idna daga al'aduwa ko harbin ciwo na a sauri ne ya kawo shi na la la ya uruna ku tunan kuma ya kawo shi la yu'idna na harun akwai shi anan? harun bin sufiyan shi ne wancan addik da wancan mai yake da suna makhil ko makhil bai maliku bin anas ala nasir a taba ku
أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال حدثني منصور بن أبي محازب قال سمعت مالك بن أنس أنه ذكر, ذكر أبا حنيفة فذكره بكلام سوء وقال كاد الدين وقال كاد الدين وقال من كاد الدين فليس من الدين حدثني منصور منصور مرة أخرى قال سمعت مالكا يقول في أبي حنيفة قولا يخرجه من الدين وقال ما كاد أبو حنيفة إلا الدين حدثني أبو معمر عن الوليد بن مسلم قال قال قال مالك بن أنس أيذكر أبو حنيفة ببلدكم قلت نعم قال ما ينبغي لبلدكم أن يسكن حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال قال لي خالي مالك بن أنس أبو حنيفة من الداء العضال وقال مالك أبو حنيفة ينقض السنن حدثني, حدثني الحسن بن الصباح البزار قال حدثني الحنيني عن مالك بن أنس قال ما ولد في الإسلام مولود أضر أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة وكان يعيب الرأي
تمام قنابل لا حول ولا قوة إلا بالله أمانة علمي يا جماعة نعم بنجيبها ايه ah su badarudin la'aini ko ƙwarai kuwa da ire-irensu da da ƙwara su ma ƙwara su amma irin waɗannan bayan da za a yi kasan dai su malik ba ka fi su kishin addini wallahi su malik su sufiyanu thauri su ayyuba saftiyani da tafa gaskiya ɗaya ce babu daɗi tabbas amma ya aka iya dole ne a sanar sau da mu al'umma ce ta musulunci ba yahudawa ne ba da suke ɓoye abinda bai musu daɗi ba cikin littafin allah su bayyana iya abin da kawai ya musu daɗi malik ibn anas rahimahullahu ta'ala malik ibn anas imamu darul hijira wanda yake ra'asul mutqinin wa kabirul mutathabbitin hatta qala al-bukhari asahhu al-asanid kulluha kulliha malik an nafi'in an ibn umar to malik ibn ibn anas rahimahullahu ga shi ma abubuwan da ya faɗa ta shekara malik ya rasu ma'ai sananne ne ko ɗari da saba'in da tara santa حدثني منصور بن أبي مزاحم يتي ياج مالك بن أنس ذكر أبا حنيفة مالك يا أنبت أبو حنيفة بكلام سوء لما قنا مر دادي وقال يتي كاد الدين يا مسلنتي مكر يا مسلنتي كيدي يا ماكرتي wa man kada addina falaysa min ad-din duk wanda yawa musulunci kaidi to baya cikin addini kuma athar ne tabbatacce tabbataccen athar ne yazo cikin ilal na abdullah wanda yanda al-uqayli cikin ad-du'afa da khatib cikin tarihu baghdad mansur ya ƙara ba da labari ya ce ya ji malikuna cewa a dangane da abu hanifa qawlan yukhrijuhu min ad-din maganar da ya faɗa kamar ya nuna ma Abu Hanifa ya fita daga addini wa qala ma kada Abu Hanifa ta illa ad-din Abu Ma'mar daga Al-Walid bin Muslim ce qala Malik ibn Anas ayuzkaru Abu Hanifa bi baladikum shin ana ambatan Abu Hanifa a garinku qultu na'am qala ma yanbaghi li baladikum an yuskana bai dace a zauna a garin ku ba na'am e addinin awwala ai mun yi ishar makara kai eh saboda kuma akwai malama wanda suke da su kan zani eh kafa malama ne jiya ma mun yi bayani kai ta aliki kake zuwa ya ce ma yan bagi libaladi kuma an yuskana bai dace a zauna a cikin garinku ba duk da abu ma'amar anil walid akwai inkita ce haddathani abu al-fadl al-khurasani qala haddathana isma'il ibn abi uwais qala qala li khali malik ibn anas abu hanifata min ad-da'i al-udal yana cikin cututtuka masu wahalan magani wa qala malikun abu hanifa ta yanqudu sunan ina warware sunnoni na nufin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am الحسن ابن الصباح البزار yace al-huwaini al-hunaini ya bashi labari daga Malik bin Anas cewa ma wulida fil islam mauludun adarra ala ahli al-islam min abi hanifa wa kana ya'ibu ar-ra'ya shi Malik ne to sai dai al-hunaini fihi nazar inja al-imam al-bukhari an-nasa'i yace laysa bi thiqa fa mithlu hadha la yuhtaj bi na'am
عماد بن زيد رحمه الله تعالى قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج النبي قال حدثنا حماد بن زيد قال جلست الى ابي حنيفه بمكه فجاءه رجل فقال لبستن عليه او قال لبست السراويل وانا محرم او قال لبست الخفين وانا محرم محرم شك ابراهيم قال ابو حنيفه قال ابو حنيفه عليه دم فقلت للرجل وجدت عليه او وجدت ازارا قال لا فقلت يا ابا حنيفه ان هذا يزعم انه لم يجد قال سواء وجد او لم يجد قال حماد فقلت حدثنا عمرو عمرو عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الازار والخفين لمن لم يجد النعلين النعلين وحدثنا ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الازار والخفين لمن لم يجد النعلين فقال بيده وحبك ابراهيم بن الحجاج يده أي لا شيء فقلت له فأنت عمن تقول قال قال حد- قال حدثنا حماد قال أخبرنا حماد أن إبراهيم قال عليه دم وجد أو لم يجد قال فكنت عنده فكنت فكنت من عنده فتلقاني الحجاج بن أرطعة داخل داخل المسجد فقلت له يا أبا أرطعة ما تقول في مقرن لبس ال- لبس السراويل ولم يجد الإزار ولبس الخفين ولم يجد النعلين وقال حدثني عمرو بن دينار عن جابر عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الازار والخفين لمن لم يجد النعلين قال فقلت له يا ابا ارجعك اما تحفظ انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الازار والخفين لمن لم يجد النعلين قال وحدثني ابو اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال السراويل لمن لم يجد الازار والكفين لمن لم يجد النعلين قال فقلت له فما بال صاحبكم قال كذا وكذا قال ومن ذاك وصاحب من ذاك قبح الله ذاك حدثني منصور بن ابي مزاحم قال مزاحم قال سمعت ابا علي العذري نعم العذري.
العذرية يقول قيل لحماد قيل لحماد بن زيد قيل لحماد بن زيد مات أبو حنيفة قال الحمد لله الذي كبس به بطن الأرض نعم حماد بن زيد حماد بن زيد بن dirham mun yi bayanin shi a baya inda yake min athiqati al-athbat min rijal al-bukhari wa muslim wa sahibi wa ashabi sunan as-sunan daga ibrahim ibn al-hajjaj an-naji wanda shine dai as-sami ibrahim ibn al-hajjaj ibn zaid as-sami abu ishaq an-naji wanda yake thiqatun yahimu qalilan min al-ashira min rijal an-nasai yace hammad ibn zaid ya bashi labarin cewa ya zauna gurin abu hanifa a makka sai wani mutum ya zo gurin abu hanifa ya ce labistun na'alain aw qala labistu sarawila wa ana muhrim ina cikin ihrami na aikin hajji ko umra sai na sanya wato ainihin as-sarawil na sanya wando wa ana muhrim alhalin ina cikin ihrami ko kuma cewa labistun na'alain na sanya wato ainihin takalma guda biyu aw qala labistu al-khuffayn wa ana muhrim shakka ibrahim amma dhikrun na'alain huna ghairu munasib da dama na'alain ba a hanawa muhrimi sa shi ba an hana shi sa al-khuffayn was-sarawilat ko wal amai hadisin ibnu abbas zamu ji shi فقال أبو حنيفة عليك دم yace akwai fidiya a kanka shine alaika damu duk da ya bayyana cewa bai sami komi ba sai wando ba shi da izar din da zai daura sai ya daura wando sai ce sai ka biya fidiya fa qultu lirrajuli fa qultu li- lirajulin wajadta na'alaini aw wajadta izara inji Hammad sai ce wa mutumin ka sami taka- takalma da zaka sa kaki ka sa khuffi ko kuwa ka samu mayafi gyauto da zaka daura sai ka ki ka sa wando qala la ce ban samu fa qultu ya aba hanifa inna hadha yaz'umu annahu lam yajid mutumin nan ya tabbatar az-za'mu bi ma'an al-ithbat ya tabbatar da cewa bai samu wancan da aka umarce shi bane qala sawa'un wajada aw lam yajid ce duk ɗaya ne ko ya samu mayafi ko ya samu gyauto ko bai samu ba ya sa wando ko ya samu na alain ko bai samu ba ya sa kofi to dole sai ya biya sai ya yi fidiya sai ya yi yanka kala hamad fakultu sai na ce mushi kuma da hadisi ba a ja da su ya ce haddasa na amur bin dinar an jabir ibn zaid an ibn abbas radiyallahu anhu wa arda cewa قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار wanda bai samu jauto ba shine zani ko kwarjalle bai samu zanin da zai daura ba a aikin hajji ko a umra to ya sa wando wal khuffaini liman lam yajid an-na'lay wanda bai samu takalma biyu da zai sa ba sai ya sa khuffi guda biyu amma sai dai ya zo a wata riwaya fi sahihain wal yaqta'uhuma asfala min al-ka'bayn sai ya yanke khuffin daga kasan idan sawu to amma shi yace ko an samu ko ba a samu ba sai an biya fidiya wanda wannan asalin shi yana cikin ainihin wato bukhari da muslim musamman wannan lafazin yana muslim ya ce wa haddathana ayyubu an nafi'in har yanzu dai hamad bin zaidin ne yake koro isnadi an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala as-sarawil liman lam yajid al-izara wal khuffayn liman lam yajid an-na'layn فقال بيده وحرك إبراهيم بن الحجاج يده أي لا شيء abu hanifa ya haka da hannun shi ibrahim ya kwatanta yana nufin a'a fakultu lahu amman kala amman to dagawa kala haddathana hammadun an ibrahima kala alaihi damu sai abu hanifa ya ce hammad ibn abi sulaiman kenan ya ba shi labari daga ibrahimun naka'i cewa zai biya sai ya biya fidiya kaga shi abu hanifan na da rauni hammad din na da rauni waje da aulam yaji ko ya samu ko bai samu amma kaga shi hamadu bin zaidin isnadi ya kawo har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi biyu ma kuma sai ce ga isnadin shi zuwa ibrahim kuma isnadin mai rauni cewa ko mutum ya samu gyauto ko bai samu ba in har yayi dawafi da wando an gane ko yayi zaman ayyukan hajji da wando a inda ba a sa kayan gida ko ya yi da wato ainihin huffain ya samu takalmi flat ko bai samu ba ya ce kawai sai ya biya fidiya falafakultu min indihi sai na tashi daga gurin shi fatalakani alhajjaj ibn arta'a sai alhajjaj ibn arta'a ya haɗu da ni dakhil almasjid a cikin masallaci fakultu lahu ya aba arta'a ma taqulu fi muhrimin labisa sarawila me zaka ce game da wanda yake cikin aikin hajji ko umra wanda ya sanya wando walam yajidil izara saboda bai samu gyauto ba walabisa al-khuffaini ko ya sanya huffi biyu walam yajidin na'alaini bai samu takalma ba faqala kaga dan ya ƙara samun yaqini sai hajjaj ibn arta'a didda yana da rauni yace haddathani amr ibn dinar عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفين لمن لم يجد النعلين قال فقلت له يا أبا أرطاة أما تحفظ أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا baka haddace cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa ba amma tahfazu annahu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallama baka haddace cewa wato ainihin ibnu abbas ya ce sami'tu rasulullahi ba wato sigacce yake nima ya gyara kaga anan gurin hammad tashi tafi karfi tunda shi thika ne thabt shi kuma alhajjat ibn arta'a yana da rauni yana tadlisi amma anan bai da matsala tunda ya samu mutaba'a ta ta hammad qala wa haddathani nafi'un عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفين لمن لم يجد النعلين قال وحدثني أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفين لمن لم يجد النعلين قال فقلت له فما بال صاحبكم حجاج يقار كورون إسنادا سي حمد يتي تو ميسا شي ونن مالمن ناكو قال كذا وكذا zai zo ya ce kaza da kaza gashi kai da kanka kana da riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala fa fi dhaka wa sahibu man dhaka qabbaha Allah dhaka yace cikin wannan matsalar ga hadisi kuma sahibu man dhaka malamin waye wani kawai yayi barranta da gare shi sai qabbaha Allah dhaka to sai dai wannan ainihin wato riwayar ta karshe akwai al-harith a ciki wanda shi ne harith al'awar alhamdani da yana da rauni an samu a sha'abi ma ya karyata shi an gane ma asalin hadisun sabit mansur ibn abi muzahim ya ce ya ji abu aliyin al'udhuri yana ce muhammad ibn zaid mata abu hanifa ƙara alhamdulillahi lari ka basa bihi batan al'ardu godiya ta tabbata ga allah da ya cika ƙasa da shi ka basa ya animala an fahimta ko? na'am
أحسن الله إليكم قال حدثني هارون هارون بن عبد الله أبو موسى قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال جلست إلى أبي حنيفة بمكة فذكر سعيد فذكر سعيد بن جبير فانتحله في الإرجاء فقلت من يحدثك يا أبا حنيفة قال سالم الأبتس فقلت له إن- فإن سالما يرى رأي المرجئة ولكن ولكن حدثنا أيوب قال رآني سعيد بن جبير جلست جلست إلى طلق طلق طلق بن حبيب فقال ألم أر- ألم أرك جلست إلى طلق قال لا تجالس قال فكان كذلك قال فناداه رجل يا أبا حنيفة وما كان رأي طلق فأعرض عنه ثم ناداه فأعرض عنه فلما أكثر عليه قال ويحك كان يرى العدل حدثني أبو معمر أن أن إسحاق بن عيسى الطباع قال سألت حماد بن زيد عن أبي حنيفة فقال إنما ذاك يعرف بالقسمة الجاي
na'am harun ibn abdullahi ibn musa daga suleiman ibn harb daga hamad ibn zaid yace jalastu ila abi hanifata bi makka yace fa dhakara sa'id ibn jubair sai ya ambaci sa'id ibn jubair dalibin su ibn abbas babban tabi'in fantahalahu fil irja sai ya goga mishi aqida ta irja'i cewa shi ma sa'id yana da irja'i fa qultu man yuhaddithuka ya aba hanifa Ahmad bin Zaid sai ya ce to kai waye ya baka labarin cewa Sa'id bin Jubair yana da wannan aqida qala Salimun al-Aftas Salimun al-Aftas Salim al-Aftas ya bani labari wanda shi ba murji'i ne fa qultu lahu fa inna Saliman yara ra'y al-murji'a ai Salim yana da aqida ta murji'awa kenan ba a karban magana shi ana walakin haddathana ayyub ayyub ba sakhtiyani nan da ya gabata qala ra'ani sa'id ibn jubair kaga hujja zai kafa cewa sa'id ya barranta daga wannan akida sa'id ibn jubair ya ganni jalastu ila talq ibn habib na zauna gurin talq ibn habib wanda ba murji'i ne fa qala alam araka jalasta ila talq wai kai ba kai ne na gani ka zauna gurin talq qala la tujalisu kakka sake zama gurin shi qala fa kana kadhalika sai hakan ya kasance ban ƙara zama gurin shi ba inji wato ainihin ayyub ko qala fanadahu rajulun sai wani mutum ya kira shi yace ya aba hanifa wama kana ra'ayu talq to shi talq me ra'ayin shi da sa'id ibn jubair ya hana a zauna gurin shi fa a'rada anhu sai ya kauda kai daga gare shi thumma nadahu fa a'rada ya ƙara kira falamma akthara alaihi da ya matsa mishi qala wai haka kana yara al'adla kai canka yana ganin ra'ayi na al'adil al'adil shine al-irja' a gurin shi yana ya tabbatar shi da kanshi talq murji'i ibn jubair ya hana a zauna gurin shi idan taya kuma za a jingina ma ibn jubair aqida ta irja'i na al-afdas can ba bai- bai- wato ani ya dai fada ne kawai amma bai tabbata sai ibn jubair yana da irja'i al'irja'a su murji'a ɗin suke kiran shi al'adil kamar yadda kadariya su ma suna kiran alkadaru da al'adil hakan nan mu'tazila su ma aqida su ta manzila bin almanzilatayn al'adil suke kiran Abu Ma'mar daga Ishaq ibn Isa at-Tabba' yace ya tambayi Hammad ibn Zaid daga wato dangane da Abu Hanifa yace inna ma zaka yu'rafu bil khusumati fil irja wannan an san shi da yin gardama cikin mas'ala ta irja na'am
أحسن الله إليكم شريف بن عبد الله رحمه الله تعالى وغير وغيره حدثني منصور بن أبي مزاحم قال سمعت شريكا يقول لأن, لأن يكون في كل ربع من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر خير من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة حدثني محمد بن عمرو الباهلي قال حدثني الأس... حدثنا الأسمعي عن شريك قال أصحاب أبي حنيفة أشد على المسلمين من عدتهم من عدتهم من لصوص تاجر تاجر قمي حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هثيم بن جميل قال قلت لشريك بن عبد الله استتيب أبو حنيفة قال علم ذاك العواتق في خدورهن حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال كان شريك كان شريك سيء, سيء الرأي جدا في أبي حنيف في أبي حنيفة وأصحابه ويقول مذهبهم رد, رد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثن حدثني هارون بن سفيان قال حدثني الوليد بن صالح قال سمعت شريكا يقول استطيب أبو حنيفة من كفره مرتين من كلام جهم ومن الإرجاء حدثني هارون قال حدثنا حدثني شاذان قال سمعت شريكا يقول أصحاب أبي حنيفة جرب حدثني إبراهيم بن سعيد الطبري قال قال سمعت معاذ بن معاذ يقول سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن مصعب قال سمعت الأوزاعي يقول ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليه من أبي حنيفة حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق عن سفيان الثوري والأوزاعي مثل, مثل, مثل قول محمد بن مصعب قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن بشير وأبو أسامة كلاهما قال مر رجل على رقبة, على رقبة قال ومن أين أقبلت قال من عند أبي حنيفة قال يم يمكنك من رأي ما مضغت وترجع إلى أهلك بغير ثقة قال حدثني إبراهيم إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع قال كنا في حلقة أيوب بمكة فبصر بأبي حنيفة فقال قوموا بنا لا يعرنا بجربه حدثني, حدثني إبراهيم قال سمعت عمر بن حفص ابن غياث يحدث عن أبيه قال كنت أجلس إلى أبي حنيفة فأسمع فأسمعه فأسمعه يفتي في المسألة الواحدة بخمسة أقاويل في اليوم الواحد فلما رأيت ذاك فلما رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحديث حدثني إبراهيم قال نعم
شريك ابن عبد الله وغيره شريك بن عبد الله النخعي القاضي wanda yake sadukun yukhti'u kathira taghayyara hifdhuhu hadha fi riwaya wali al-qada'a bil kufa tun da ya zama alkali ne haddashi ta samu matsala amma dai ya kasance wa kana adilan fadila inda alhafiz ibn hajar abidan shadidan ala ahli albid'a baya daga ma yan bid'a kafa rahimahullahu ta'ala to yake cewa mansur ibn abi muzahim yace yaji wakil yaji sharik yana cewa لأن يكون في كل ربع, ربع من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر فسامو قوة أنقوة ربع شيني محلة san kowace unguwa 'yan kabila kaza kowace kabila da unguwarta a lokacin sai a ce mahallatu quraish mahallatu al-ansar mahallatu haka sai a kowace unguwa da za a samu ya sai da giya khairun min an yakuna fihi man yaqulu bi qawli abi hanifata na'am daga muhammad bin amrin al-bahili daga al-asma'i yake cewa sharik yake cewa ashabu abi hanifata ashaddu 'ala al-muslimina min 'iddatihim min lusus tajiri tajirin qummi yace mutanen abu hanifa sun fi hadari akan a samu adadin su na daga barayin da suke garin qummi asumma wa yan kasuwa tare da kwace a qummi gari ne wanda asali na farisawa ne aka kwace shi ya dawo karkashin musulunci a yanzu haka wato yana iran garin gari ne ya shahara da barayi ahmad bin ibrahim al-dauraki daga haitham bin jamilin ya ce na ce masharik bin abdullah istutiba abu hanifa qala alima dhalika al-awatiq fi qudurihin yan mata ma cikin dakunansu sun san haka yan mata a cikin dakunansu sun san da wannan matsala su malamai sun ce matsalar istitab na abu hanifa ta kai haddin tawatur abulfadl al-khurasani daga abu nu'aym yace kana sharikun sayyi al-ra'yi jiddan fi abi hanifa wa ashab dama kana shadidan ala ahli bid'ah wa yaqulu madhhabuhum yaruddu yaruddu al-athar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raddu al-athari an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mazhabar sunni kin karban hadisan da suka zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yadda na yi muku ishara ɗazu cewa ibn al-jauzi ya fitar da matsaloli da yawa da hadisai da yawa da mutanen abu hanifa suka saba mawa a hadisi a cikinsu ya fitar da su da dama waɗanda wato ainihin kamar yadda na yi ishara cewa dama abubuwa uku ne ake tuhumar abu hanifa da shi a cikinsu akwai matsala ta kin karban hadisi da dogaro da ra'ayi da har ma arwaito daga gare shi yana cewa wahalid dinu illar ra'ayi shi abu hanifa arwaito wannan daga gare shi daga ibnu rajab ibnu al-jawzi abul faraj daga cikin matsalolin da ya lissafo akwai baulul gulam yaro wanda bai fara cin abinci ba in yi fitsari ana yayyafi a ruwan shi abu a fitsarin shi yayyafa ruwa ko hanifa ya ce sai an wanke kaga kuma hadisin rashu ko nadhu yana sahihai mas'ala ta tsuma giya ko a ƙara mata ruwa ta zama kunu hadisi ya hana ko hanifa ya ce ya juzu annabi cewa a watsar da ita a zubar da ita yana cikin musulmi sannan kiran sallah a yi shi kafin alfijir ya fito na sallar asuba kira na farko ya ce ba lalan annabi ya ce inna bilalan kana yu'addimu bilay mas'ala ta daga hannu a cikin sallah duk da hadisai da ke sahihai ne daga ibnu umar da wani shi da hadisai ne da malamai da dama sun ruwa sahabbai da dama sun ruwaito sun kai sahabi 20 cewa ana daga hannuwa yayin kabarbari a sallah a gurare hudu musamman shi kuma ya mayi ma abun izgidi ya ce mutum tashi sama zai yi zai dinga daga hannu dancan idan mutum yana cikin sallah ta asuba rana ta fito ko yana cikin sallar la'asar rana ta faɗi abuwa nifa ce sallar ta faci gaba ɗaya alalin man adraka raka'atan tawassul witiri da raka'a ɗaya ya ce ba a yi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma yayi umarni insha an yukira bi raka'atin falyafa'al sallar istisqa'i yace ba sunna bace tahwilur rida a cikin sallar ma yace ba sunna bace kullu zalika thabata anhu sallallahu alaihi wasallam sanya kafu ko shay'un min kafur a wankan gawa yace ba ba sunna ba da yustahabbu halin gashi a cikin sahihain ya ce waja'alna fil akhirati kafura istilamur rukn al yamani a cikin tawaf yace ba ai shi a ibnu umar cikin ibnu umar cikin muslim ya tabbata yima dabbobin hadaya ish'ari da alama yace musulani wanda bi yayi aisha tace da kanta ta tukka igiyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam yima dabbobin shi na hadaya raquma guda 100 alama zancen araya da ainihin mutumin da ya sai dabba wadda take an mata mai ake ce mai da hausa an bata ko kanwa ne ko mai ake bata nonon ya cika sai ya zo gida ya gaba juna biyu gare ta ba ba koshi ba ne hadisin menene isra ko musarratu ita ce dabba da aka yi mata haka to ya maida ta ya kai tiya biyu ko idan ya riga ya tatsa na da biyu bai'ul kalbi haramun amma ya ce ya juz ga suna abubuwa ne da yawa ibn jauzi ya lissafo su suna da yawa kwarai masahil kuma galibin hadisan ma za ga cikin sahihai ne ko ahadithu harun bin sufyan daga al-walid bin salih yace sami'tu sharikan yaqul istutiba abu hanifata min kufrihi marratayn min kalami jahmin wa min al-irja'i duk da wannan isnadin yana da rauni amma harun ibn sufyan al-mustamli da zaman yi bayani akan shi har yanzu dai daga harun yace shazan yace yaji sharik yana cewa ashabu abi hanifa tajarabu ashabu na abu hanifa jarab ya mun san jarab isnadin na da rauni lakin thabata min tariqin akhar ibrahim ibn sa'id at-tabari an karanta ko ya ji mu'ad bin mu'ad yana cewa sufyanu thauri ya ce istutiba abu hanifa min al-kufri marratay ibrahim bin sa'id ne tabari shine al-jauhari ba tabari mai ainihin tafsiri wannan shi ma thiqatun hafizun tukullima fihi lakin bila hujja wanda ibn hajar ya ambata لرجال مسلم من الطبقة العاشرة إبراهيم بن سعيد هل اليوم لقى أبو توبة لقى إسحاق لقى أبو إسحاق الفزاري كي سفيان الثوري دا أوزاعي مثل قول محمد بن مصعب عشان دي هل اليوم أبو أسامة دا محمد بن بشر مر رجل على رقبة من جي رقبة دا مغنغنيش أبايا wani ya wuce ta gurin rakaba yace min aina aqbalta qala min indi abi hanifa qala yumakkinuka min ra'ayin ma madaqta wa tarji'u ila ahlika bighairi thiqa zai baka wani ra'ayin da baka baka fahimce shi ba kuma ka koma gida baka da sakankancewa har yanzu sallam ibn abi muti' ce kunna fi halqati abu ayyub a garin makka fa basura bi abi hanifa fa qala qumu bina la yu'di wa la yu'dina bi jarabi ire-iren shi ya gabata ibrahim ya ce daga umar bin hafsi bin riyad yana ba da labari daga baban shi ya ce kuntu ajilisu ila abi hanifata na kasance ina zama gurin abu hanifa yufti fil mas'alal wahida bi khamsati aqawil a mas'ala ɗaya sai ya fatawa da maganganu guda biyar fil yawmil wahid yace falamma ra'aytu dhalika taraktuhu wa aqbaltu ala al hadith na ga haka na bar shi na tunkari karatun hadisi kawai na juya abin nan